الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته أيو لهدي أشرين تقوس جوات الربيع الأول جرى دبو أربعين دبقوي شي غبر كاراتون بيكهو a wannan littafi mai albarka al-ashmawi al-ashmawi a darasinmu na shima ashirin da ɗaya da za mu tashi babu siyami darasin da ya gabata al-mu'allifu rahimahullah ya yi bayani akan abin da ya shafi sallan janaza to kuma ita ce sallah ta ƙarshe da ya gaba bayani akan sallah duk da anan gaba zai ɗanyi bayani akan su tarawihi saboda su da azumin bala ce babu siyami ai haza babu babu siyami wannan babe ne na yake bayani akan hukunce-hukuncen azumi siyamu a luga yakan zo da ma'anar kamewa ko kuma bari e, a luga kenan al'imsaku e, kamar faɗin maryam alaihassalam ni na zartulin rahmani sauman to sauman a nan bai ma'ana imsakan e, ai adamul kalami e, shi take nufi da sauma a nan to na yi amfani da ma'anarsa ce ta luga an gane? eh shi yasa mafi yawa malamai suka ce in za a yi amfani da da shi a luga to sai ka gada amfani da lafazin asaumu in kuma za a yi amfani da shi a ma'ana ta shari'a sai ka gaya amfani da asiyamu ya ayyuhan lazina amanu kutiba alaikumus siya a gani kama kutiba summa a siyama kaga ba a ce a sauma ba to haka suka faɗa amma can da yake ta lugace sai aka ce sauman tushinsa za a ga malamai in sun zo a fiƙihu sai kaga suna cewa a siyamu ba su cewa a sau saboda su suna son su yi bayani ne shar'an ba a luga ba inda a luga ne sai su ce babu saumi to a ma'anarsa ta istilahi wato suka ce kamewa daga barin sha'awa al'imsaku an sha'awa ta yi albatini wal farji min tulu ilfajiri ila gurubi shamsi shine mutum ya kame daga sha'awar cikinsa ko al'aurarsa daga bullowa alfijiri zuwa faduwar rana da niyyar bauta ga Allah subhanahu wa ta'ala to wannan istilahi na malamai kenan kuma azumi yana ɗaya daga cikin arkanul islam wanda ba za ka zamo musulmi ba dole sai ka yadda da shi an ce an fallanta shi a shekara ta biyu bayan hijira aka fallanta azumin ramadan wa saumu ramadana azumin ramadana faridatun shi yasa zai zama annabi kaga ya ramadan tara kenan suka ce ya yi tara wa saumu ramadana azumin ramadana faridatun farilla ne yasbutu kuma yana tabbata ta waɗannan hanyoyi da za a ambata eh azumi yana tabbata ya zamo farilla bi kamali sha'abana idan ya zan sha'abana ya kammala dama daga shi sai Ramadan ko? To da zaran kwanakin sha'aban suka kammala watan Ramadana ya fita, to shi kenan azumi ya tabbata. Au bi ru'yati adilaini hanya ta biyu kuma azumi na tabbata ta hanyar ganin adilai guda biyu. Idan adilai guda biyu suka ga wata, to shi kenan magana ta abin nan ta ƙare in dai maza ne eh in dai maza ne to shi kenan amma namiji adili mace adila to a malikiya ba za a karbi shaida su bata cika ba sai an sake samun wata matan kuma ita ma adila su zamo su biyu shi kuma wancan namijin ya zamo madadinsu sannan su zamo 'ya'ya ba bayi ba eh shi ma in bayi ne adalan bata cika ba eh kina adalai ne yana nufin musulmai 'ya'ya kuma maza to su ne in suka ce sun ga wata to wata zai tabbata kenan gaga in ba adalai ba ne wata ba zai abin nan ba don ba za a karbi shaida su ba kuma mun san adali aiko an sha bayani mai tufa yana cewa wal adlu man yajtanibul kaba'ira wa yattaqi fil galibi sagha'ira wa ma ubiha wa huwa fil iyani yaqdahu fi muru'atil insani adili shi ne wanda yake nisanta alkaba'ir duk abin da zunubi ba ba zai aikata shi ya sa katanga karhe tsakani ne da shi sannan su kuma a saga'ir waɗanda ba su kai alkaba'ir ba to mafi yawa su ma ya nisance su mafi yawa ko da an samu ƙwarori ne zai haka kuma ya nisanci abin da yake suka ga mutunci ko da abin halatta ne inda zai taba mutunci to bai aikata shi kamar tafiya ba takalmi kan titi halatta ne shara'a amma kuma yana suka gani yawa inda an ga ustazu ya biyo ba takalmi sai a ce to ko ya samu taɓin kwakwalwa ne amma kuma a shara'a bai laifi ba ko kuma kana limami amma a kanka kana yawo ba hula eh ga geme ga komai amma kana ta yawo kan titi ba ka da hula sai ce ah wancan me yake damun sani ta za da sauransu saboda adatan masu wannan layin to akan gansu da hula a kai eh sifa ce alama ce ta mutane kirki da ka zo da irin wannan kamalan ko ba a san ka ba akan girmama ka to adili bai aikata irin wa'annan sau haka irinsu in sun ce sun ga wata ba ko sauraron su ba yi bale mai karya bale mai zina bale mai shaye-shaye bale mai sata da sauransu ko cin amana da zalunci duk wa'annan ba za a karbi shaidar su ba ba adilai ba ne fasikai ne lil hilali ga wata in sun gani hanya ta uku au jama'atin mustafida ko jama'a mai yawa wanda wasu malamai sun ce mafi karanci su zama mutum biyar shine mafi karancin jama'a mustafida daga biyar zuwa sama wasu kuma suka ce a sai sun kai bakwai eh amma dai mafi yawa biyar suke ambata eh to in dai labarin su suka tabbatar da na ganin wata to za a karba to su jama'a mustafida ba a shar'anta dole sai sun zama maza ba ko da akwai mata cikinsu ba matsala ba a shar'anta sai sun zama ya'ya ba ko da akwai bayi cikinsu ba matsala kuma ko da ba su zan adalai duka ba kila akwai fasikai cikinsu shi kenan adalai ɗin sai su goge fasikai sai su wakilce su amma dai ba za a yadda su zamo mata zalla ba ba za a yadda su zamo 'ya'ya zalla ba bayi afuwan ba za a yadda kuma su zamo fasikai zalla ba na ba komi yawansu in fasikai ne to ba za a karba ba amma an samu koda adili biyu ne cikinsu to shi kenan sai a yi tibari da su waɗancan a kyale fasikancinsu waka zalika haka filfitiri haka wajen aje azumi watan shawwal kenan to shi ma hanyar da ake bi a tabbatar da shi kenan wancan au adalai ne da ya ambata akwai riwaya a mazhaba cewa adili ɗaya ma in ya gani za a iya karba ita ce riwayar abdulmalik ibn al-majishuni ɗaya daga cikin ɗaliban alimamu malik shi fata wanda ya bada kenan inda an samu adili kwaya ɗaya ya ce ya gani shi kenan eh kuma su alƙadi abubakar ibn al'arabi littafin sa'ari datul ahawazi ya ƙarfafi wannan saboda hadisin abdullahi ɗan umar ce mutane sun zo suna ta dibin wata ba wanda ya ce ya gani amma ni sai Allah ya taimake ni da ganinsa na je na gaya wa annabi kuma annabi ya tabbatar ce to kaga abdullahi da umar shi kadai ne to kuma wannan shi ne daidai inda adali ne to alkali zai iya karban ganinsa sai a ba da sanarwar cewa an mi eh an ga wata eh amma dai ba shi an mashhuri a mazahaba ba alƙaulun mashhur fil mazhab sai sun kai mutum biyu eh wannan wajen ganin daukan azumi kenan eh amma wajen ajiwa to wannan kamar ma ijma'i ne a mazhaba cewa sai sun kai biyu eh in watan sallah ne to shi ba Abdul Malik din ya ce mutum ɗaya ba zai wadatar ba saboda ya ɗan fi haɗari eh bisa ga ɗauka eh ka zo ka yi sallah kuma alhali cikin ramadan kake to ya dan bi hadari eh wayu bayyitu siyama kuma shi mukallafi zai kwana da niyyar azumi bi awwalihi a farkon ran da anka ce an ga wata to da ya kwana da wannan niyyar ta wadatar masa sauran daruruwan ba sai ya da sai ya ta kulla niyya ba waccan da ya kulla daren farko da an ga ce an ga wata kamin fitowa alfijiri to ta wadatar biyu ga ramadan ba sai ya sake kulla ba kawai sahur ɗinsa ɗaya zai uku haka haka in ne ba a samu wani dalili na tsayawan azumin nasa ba ko rashin lafiya ko tafiya kila ya ɗan aji to wannan kamar da za a faɗa nan gaba idan zai ɗora sai ya sake kulla niyya ko eh tunda niyyar ta riga ta samu matsala an aje azumin eh sai ce walaysa alaihi albayatu fi baqiyatihi bai zan wajibi gare shi ba ya dinga kwana da kulla niyya a ransa a sauran daruruwan ramadan eh kamar yadda wasu malamai sun ka ce wajibi ne to amma amma dai mu a mazhaba al'imamu malik ya ce ba dole ba ne saboda ba nassan da ya nuna wajabcin wayatin musuyama zai cika azumin nan ilan laili e zuwa faduwar rana shine allailu a nan kamar yadda dai aya ta faɗa sun ma'atin musuyama ilan laili ai ila gurubi shamsi don nan wasu daga cikin 'yan shi'a suka ce to kaga allailu an kace saboda haka ko rana ta faɗi su sai duhu ya shigo sannan suke buɗe baki eh to alhali kuma annabi ya yi bayanin me ake nufi da allailu din eh cewa in rana ta faɗi shikenan dare ya riga ya abun nan shi ne daren da ake nufi eh wa mina wa mina sunnati yana daga cikin sunna ta azumi ta'jilul fitri gaggauta buɗe baki sunna ne kamar yadda ya zo a hadisai wata akhirus sahuri sahu sahuri wata akhirus sahuri da jinkirta sahur shi ma sunna ne wa haisu duk lokacin da sabata shaharu wata ya tabbata qabla alfajiri kamin alfajir ya bullo to wajaba saumu azumi fa ya zan wajibi duk sanda ka samu labarin an ga watan ramadana in dai alfijir bai fito ba to azumin wannan yini ya wajaba gare ka in kuma alfijir ya fito to azumin ya riga ya wuce ka sai dai ka yi kamun baki bayan sallah karama eh kila ka kwanta da niyyar cikin dare in ka falka ka bincika yan an ga wata sai bacci ya share ka can sai ɗai kaji ana sallan asuba to suka ce za ka yi al'imsak ka kame baki lihurmati shahari amma fa bayan sallah karama wannan yini saboda abin da ya sa ba za a ce ka ci gaba ba suka ce saboda niyya ka bata zama kullalla ba saboda ka kwanta ba ka da labarin an ga wata ita kuma niyya in ba a ga wata ba ba za ta kullu ba ko ka kulla ta ba ta yi ba kamar ka ce to ni dai na yi niyya azumi in an gani in ko ba a gani ba ta wannan ba niyya ba ce ya gane ko? eh
mutum na iya fita batun abin na yan sa kuɗin nan don lifin mata shahadi mm.
ya ci abinci ne ko ko wajibi na a wajibi ne don sun ce in ya ci abinci sai ya yi kafara alƙaba'u ma alkafarati sai ya rama yinin kuma ya azumin wata biyu Mm, in ya ci abinci ƙwarai da gaske za a faɗa nan gaba ai sun ƙau- sun tsaurara ƙwarai da gaske saboda ba a yadda ya keta alfarma wata ba wa in lam yasbut in kuma azumin waya watan bai tabbata ba illa ba'da alfajiri sai bayan alfijir ya bullo sannan aka samu labari ai wata ya tabbata eh kila kuna da makwabta wani ƙauye ko wani gari ku kun yi ta dubi ba ku gani ba saboda haka sai kuka yi kwancin ku an zo za a yi sallan asuba sai labari ya zo cewa ai nan makwabtan ku ma sun ga wata to wajabal insaf a gani nan wajibi ne kowa ya kame bakinsa Eh, ko da ruwa na ka kowa ya sha kuma wala budda min qada'i zalika al-yawmi babu makawa sai sun rama yinin nan saboda yanzu in an ka ce a su ɗaya ci gaba to babu niyya annabi kuma ya ce innamal a'malu bin niyyat eh to babu niyya inda shari'a ta ce su fara niyya ba su faro ta ba saboda ana fara niyya ne kamin cikin dare shine albayatu din da ya ambata a baya to yanzu kuma dare ya riga ya wuce an shiga cikin yini na, na ramadana saboda da wata ya fito an gane to yini a dare abin nan dare ya riga ya fara na ramadan shine daren farko in alfijir ya fito to yinin shi ya kama to saboda haka in ka yi niyya wannan lokaci sai ya zamo daren babu niyya yanzu yinin kake da niyya eh to su su abin da sun ka kalla kenan malikiya da sauran abin nan rahimahumullah mm kwarai da gaske wanne ya tu to niyan nan kabla subuti shahari mutum ya ce ya kulla ta kamin ya samu tabbacin watan ramadana ya tsayu batsilatun to shari'a ta bata wannan niyya niyyar banza ta tunda wata bai tabbata ba Eh, ba a kulla niyya sai wata ya tsayu hatta ko da launawa ƙablar ru'uyati da zai ce to ni dai na yi niyya duk da dai ba a ga wata ba amma dai ni dai na dai yi niyya amma ba a ga wata ba sun ma asubaha sai yau waye gari lam ya akul bai ci komai ba wa lam ya sharab bai sha komai ba sun ta bayyana lahu sai ya bayyana gare shi anna zalika liyawma cewa wannan yinin min ramadana ai yana cikin ramadana dan daren jiya an ga wata lam yujzihi da ba zai isa masa ba wa yumsiku anil akali yanzu abin da zai yi ya kame baki daga cin abinci wa shurbe da sha fihi a ciki li hurmati shahri saboda alfarma wata eh duk wanda shari'a ba ta yi mai izini ya ci ba to bai da damar ya ci don khilaful asali ne al'asulu kar a ci shine azumin to duk wanda hagga ya ci shari'a ta ce ya ci saboda wani dalili to kai kuma shari'a bata baka cikin su baka ciki to tun da baka ciki sai ka kame ya haka fito a ga ga mutane na azumi a ga kana kwankwadar ruwa eh sai ka koya ma mutane kenan shi ma wani in ya ji zahin rana ya kare azumin nasa wa ya qadihi ya rama wannan yinin sai ya rama shi an bi shi ba shi ba za a ce ka fara ba amma dai ranko wajibi ne saboda niyya bata kammalu ba wala yusamu ba a azumtar yawmu shakki yinin da ake kwankwanton tabbatar wata liyuhtata bihi don a fita daga shakku da wannan azumin a fita daga shakkan cewa an gani ko ba a gani ba don ramadana daga ramadana sai ce to da dai an duba wata an duba ba a gani ba eh to shi kenan ni dai bari dai inda ya azumi in Allah ya sa watan ya bayyana shi kenan in kuma bai bayyana ba to na ya nafila cikin sha'aban to haramun ne eh an ce yau shakki shine randa sha'aban ya cika ashirin da tara to amma aka dibi wata kuma wani dalili yasa ba a gansa ba ko hazo ko wani hadari ko wata ƙura da sauransu sai sun ka hana a gadai ba yadda za a yi a gan shi saboda inda ake ganin shi wani abu ya rufe to a nan suna cewa ta yi a cika talatin na sha'abana to a malikiya shi ake kira yau mushakki saboda haka yanzu wannan yinin za a ɗauke shi min sha'abana ba wanda zai azumi to shi ne malam ke magana wani bai da damar ya zo ya ce a'a tunda yana iya yiwa watan nan ya hita tunda wani abu ya rufe mafitansa yana iya yiwa ko bai hita ba to ni dai bari in yi azumi in ya fita to shi kenan na zamo ɗaya ga ramadan kenan in bai fita ba kuma to ya zamo na fila cikin sha'aba to bai halatta ba saboda amma rubinu ya sire yana cewa man sama yau mashaki faƙari a sa'abal ƙasin duk wanda ya azumi ranar shakka to ya saba ma manzon Allah amma a wurin al'imamu shafi'i shi yau shakki a wurin shi shi ne ran da wasu suka ce sun ga wata amma hukuma ba ta yarda da ganinsu ba saboda akwai wata illa kila tare da su ko ba adilai ba ne ko kuma yanayin yadda suka ba da labarin ganin watan ba zai yiwu a karba ba wani dai dalili ya hana a karbi ganinsu kuma ga su da yawa tsorin a shafi'iya wannan ranar ba za a yi azumi ba tunda shugaba bai karbi ganinsu ba ya zamo yau mu shakki shi aurensa kenan su kuma malikiya sun ce a'a sai an samu hazo amma sun ce in gari na lahiya lau kuma ba zai zamo yau shakke ba kan gani sai zamo kila yana iya yiwuwa sha'aban din ne talatin in an duba ba a gani ba duka ba a yi in ba waɗanda zai ambata yanzu ba waya juzu yana halatta su ya muhu mutum ya azumunci wannan yinin littaɓawu'i saboda nafila wan nazari ko bakance alƙawali ya yi ya yi alƙawali ya ce ranar litinin sai ya yi azumi na nafila kuma sai litinin ɗin ta dace da yau shakki to ya cika alwashinsa ya cika an gane? ko kuma ya saba don ranar alhamis yana azumi sai alhamis ɗin ta dace da yau mu shakki shi ya azuminsa ta ɗauwa kaga wannan bai shafi ihtiyaɗi ga ramadana ba bai shahi cewa kuma ya zamo cikin sha'abana ba wata al'ada ce wadda dama ya saba da yinta shi yasa ya ce iza dafa in ya dace da abin da ya ayyana in ya dace da yanin da ya saba azumin da shi ya yi muwafaka da shi ko bakancan nasa ya dace ya yi muwafaka da ranar da ya yi alkawali wai su habba an so al'imsaku a kame baki duk da an ce kar a yi azumi shi yau mu shakki ɗin ga to ko musu habbi ne a ɗan kame baki fi a walihi a farkon yini da ya tahaƙaƙan nasu saboda mutane su samu yaƙini da tabbaci an ru'u ya ta ganin wata ɗin sai a ɗan kar kowa ya ci abinci a ɗan bari zuwa ƙarfe goma haka ko zuwa sha ɗai an gane yawwa in labari ya kawo cewa lallai tabbas ba a ga wata ba kenan kowa sai ne in kuma labari ya ga- ya- ya zo cewa an ga wata ɗin to sai su yi imsaki saboda alfarmar wata babu azumi saboda kada su te su ci gaba da cin abincinsu bayan awa ɗaya awa biyu kuma sai a ce musu ai wata ya tabbata kaga wancan cin ya keta alfarmar ramadana to shi yasa aka ce musahabbi ne yau mu shakki ɗin su ɗan yi imsaki haka na 'yan awoyi irin da rana ta ɗan ɗago haka eh, ta yadda mutanen ƙauyuka sun gama shigowa da sauransu in labari ya tabbata cewa eh ba a gan shi ɗin ba shikenan kowa ya je ya ci gaba da cin abincinsa in kuma an ce an gani shikenan sai a yi imsaki fa'inir tafa'an naharu idan rana ta ɗago yini ya ɗago walam ta zahar ru'uyatu ru'uyatun kuma babu wani gani da ya bayyana babu inda an ka ce an gan shi kuma ga rana ta ɗago to aftaran nasu ko mutane su su ci abincinsu kawai tun da dama abin da ake jin tsoro bai faru ba na yiwuwar eh, tsayuwan wata ɗin shi kenan wala yuftiru man zara'ahu qai'un to wanda amai ya rinjaye shi eh to ba zai ci abinci ba ma'ana azuminsa ba zai kare ba ba zai yi ifdari ba eh wanda amai ya rinjaye shi ba da son ransa ba kawai sai ya kurkure bakinsa kuma azuminsa yana da lafiya lau amma in wani abu bai koma ba na abinci cikin abin da ya amayo din sun ce in wani abu ya koma to azumin ya lalace haka in ya kakalo aman ne da gangan shi ma azuminsa ya kare shi ne illa an yi alija ko sai dai in ya yi ƙoƙarin hurujahu fitar da aman to nan kan fa'alaihi alqaba'u to nan sai ya ranko kawai kila baya jin daɗin zuciyarsa ko wani abu eh, ko yana da ikon ya riƙe aman amma sai ya ƙirƙe shi sai ya ƙaƙalo shi to azaninsa ya kare ko da wani abu bai koma ba cikin cikinsa bayan sallah sai ya rama wannan yini wala ya fitiru mani hitalama wanda ya yi mafalki to shi ma ba zai ci abinci ba ma'ana azuminsa ba zai kare ba mutum ya yi sahur ya ɗo azumi sai kwanta da rana ko da ya falka sai ga ya mafarki azuminsa na Allah ya lo kawai wanka zai yi wala mani ta jama ko wanda ya ƙaho shi ma azuminsa ba- bai kare ba amma wa tukurahu hijamatu an karhanta yin ƙaho lilmari daga wanda ya san shi marar lafiya ne in ka san baka da lafiya kuma ka ɗo azumi ciwon bai yi ƙarfin da zai hana ma ka yi azumi sai ka ɗo azumi to kar ka yi ƙaho khifatar ta gariri saboda jin tsoron halaka don kana iya yin ƙahon nan ka suma tunda dama dai baka da lahiyat kaga in ka suma kuma azumi ya roshe kana iya yin ƙaho ciwon ya ƙaru wanda zai sa dole sai ka aje azumin to kuma ba haka aka so ba saboda haka sai ka bari sai an sha ruwa sai ka kira mai kaho sai ya maka ne yawwa sai ya maka kahonka eh to a tagari da shine al-mukhatara wal halak jefa kai cikin halaka ko abin da zai sabbaba ma halaka eh to sai mu tashi wa mai shurudi sihhatu sawmi ko eh dan dama wannan babe shine na ƙarshe inda muka faɗa ya zama daidai Allah ya sa musu albarka kuskure kuma Allah shi yafi subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh to um, to tambaya wa alaikum assalam wa rahmatullahi alwala Oh. Mm. Mm. Mm. Mm. a wannan ai ƙaulun ne fasidun li'itibari Mm. kuskure ne saboda miyau ba ruwa ba ne wanda Allah ya shar'anta a yi tsarki da shi da alwala ko wanka kuma ba za su taba zama madadin ruwa ba don babu inda shari'a ta ce su zama madadinta su zama madadin ruwa a wajen alwala ko wanka kamar yadda ba zai ce ya yi amfani da miyo ya tara miyansa ya yi alwala ba to ai wannan lum'a din yanzu hukuncin alwala take shi yasa aka ce ma in ka zo za ka wanke lum'a din ai sai kayan niyya To wannan kaulun ne fasibin laiti ba babu nasi a kansa saboda haka in yana tare da liman to yana cikin kurkukun liman sai ya ta tafiya haka nan da ɓatacciyar sallah lima ya sallame sai ya je ya sake alwala in kafan ta bushe ko fuskan ko hannu in mahallin farilla ne sai ya sake alwala sannan ya dawo kuma ya yi sallah waccan sallar da ya babu ta annan shi ne zance na da ilimi Mm. Mm. Mm. a sanar da shi zai shi lima ai sai ya sanar da shi shari'a ta ba shi dama ai ai sai sai ya sanar da shi da yaren da zai iya fahimta shi eh in yana jin larabci ya mai larabci in bai ji ya yi hausa ko yaren da yake ji eh da in ya ci gaba da bin lima haka to shi ma bai da sallah tunda ya san da alwalan liman tana da illa kuma ya bi shi da gangan ya shiga cikin waman sallah ame da bigairu wudu'in to kaga ya shiga ciki kenan wa huwa kafirun sai dole ne wajibi ne a shi liman babu ruwa ne kai dai ma mu da kake kai karatu shi liman ai bai da alaka da kai kara ta yi sallaka da tashi amma kai da kake bin shi to kai za ka sanar da shi amma shi liman ta kai ne yake yi in dai shi tashi ta inganta to can wanda ya samu matsala sai daga baya a yi mai bayani tun da shi ba wani kabi ne ba ba a rataye sallar wasu akan tashi ba to ko an kyale shi wannan kaga babu wata matsala amma shi liman dole a sanar da shi daidai yake da in kaga najasa ga suturarsa da shi ma za ka sanar da shi na'am sa wani zai idan lam'an ne wani zai sa sai ya yi istikhilafi eh kware da gaske sai su ci gaba da sallah ko kuma su sa wanda sun kaga dama suna da damar su kowa ya ware ya cika tashi karan kansa duk ba matsala a ina ta yi duk sanda ya gano shi ko wani daga cikin mamun ya gano sallar ba ta yi ba sai dai in ya zan dukkan su ba su sani ba har sun ka mutu sun ka koma ga Allah to kaga wannan wani abu ne ina magana sallah saki ya za a yi
iya gane lum'a kayan ma a fara sallah na'am namu na iya gane liman yana tare da lum'a to sai ya sanar da shi fara sallah sai ya sanar da amma shi ina cikin sallah ne Mm.
to ina yiwa kila lokacin ai wurin ya bushe bai iya gano inda ba nan kai sai ne
to ya aka ya gano akwai lum'a shi da nake gani kila tare sun kai alwala ko kusa gare yayi to kaga lokaci ya- sallah sai to bai faɗa mai bacan kuma sai cikin sallah sallah shi na nake gani kaga ai ba- ai ba zai yi ba kaga sai ya sanar da shi ai san da ya gano lum'a din sai ya sanar da shi Mm. in kuma cikin sallah na ya gano to shi ma sai ya sanar da shi in ya zan kila daga arwallan ya shiga masallaci wannan zai iya yiwa kaga ya gani zai iya yiwa kila already dama ana jiran ya shigo shi kuma yana ce yana alwallah yana gama kawai sai ya shigo mu ba shi ratan tunan zai iya ganin lum'a din inda bai kai time din da za a ce kafarsa ta bushe sosai ba musamman in tana da huri sosai Mm. to ai asalin shi yasa tun farko ake son a sa malami wanda ya san hukunce-hukuncen abubuwa da wanda ya karatu to kaga ba zai zo a rolla kuma ya sakacin wai a ce wai an samu wani wuri a samu lam'a ba Mm. yana da wa- matukar waya da rolla ba wani aiki ne mai wani wahala sosai ba to shi yasa ake son a sa malami wanda gwargwado ya san hukuncin tsalki sallah da sauran abubuwan da sallah ba su- ba ta inganta sai da su ƙwarai da gaske abubuwa ne wasu limanci shekaru suke kallo wasu kuma kira'a suke kallo da haka ne sai a ta samun matsaloli dai kana da shekaru shi kenan sai a ce ai kai ne liman Eh, ko da ko kila abubuwan nan ƙananan littattafan nan ma baka karanta su ba to an yi karatun duk ba a gane ba sakamakon wanda an kai karatun wajen shi shi ma bai gane ba ko bai yi yadda za a gane ba duk ana samun irin waɗannan matsaloli Eh, mutum zai ce ma ya littafi kaza to in yi maka tambayoyi kuma sai ka ka- tambayoyin kuma suna cikin littafin da yi Eh, to kaga bai fahimta ba Eh, da ya fahimta da ba zai yi tambaya ba eh eh eh eh eh to sai ce ai su fuka hawa ba haka suka abin nan ba su fuka hawa sun ce kyale shi kare mishi magana to suwa su- suwaye zai iya lakoto abin nan ya wuce
Ah. to waɗanne mai fuka fuka hawa ai kala kala ne wancan da an samu daga kan ba su a ta farko cewa ya halitta magana sannan babu kuma wani rashi da ya nuna cewa zai iya lakoto ƙwarai kuwa babu babu shi da aka ba su Eh, shi aka karanta sai shigo da magana cewa a'a fuka hawa sun ce ko fuka hawa sun ce to sai a sai a neme shi ya faɗi suwaye eh faɗi ba
so su su waɗannan ai malam ba ba ma ɗaliban ilimi ba ne
wanda ba zai iya jan abu daidai ba eh ba zai iya jan karatu da yau ba zai a fassara shi daidai wannan ba ma ɗaliban ilimi ba ne bai ma kamata ma su ana sa su wani wani abu na addini ba ko ne su kamata ya su zama masu karatu da tambaya amma duk wanda zai irin wannan magana to kaga ya nuna jahilun ne murakkabun la yadari wa la yadari annahu la yadari Mm, to babban musiba kenan bai sani ba ko bai gano bai sani ba shi jahili basiti yana da sauki bai sani ba kuma ya gano bai sani ba to jahilun basitin kenan amma jahilun murakkabin to la yadari wa la yadari annahu la yadari Eh, to yahi kowa matsala shi ke wahalar da malamai shi ke wahalar da ɗaliban ilimi shi ke wahalar da al'umma in Allah ya jarabe ku da shi Eh, ƙwarai ku kamin ya gano bai gane ba, ku kun wahala ya wahala ya wahalar da ku eh eh to ire-iren su ne waɗannan eh saboda haka abubuwa akwai matsaloli Eh, amma dai a ci gaba da gwargwado nasiha da wa'azi da nusantarwa gwargwado eh mafi yawa haka nan na suke haka nan na ake- muke ta fama da su a to ya riga an ce malami ne shi yanzu ai eh ma to ai wanda ya- ya san Allah shi zai jin tsoronsa ai wanda ya karatu shine zai sanin Allah eh innama yakhsha Allah min ibadihi al-ulama. ba yadda za a yi jahili ya ji tsoron Allah ba zai yi ba to shi bai da wannan karatun to musiba ce wadda sai dai a tashi tsaye a yi ta addu'a kuma a yi ta gyare-gyare Eh, wanda ake mai kyakkyawan zato sai a yi mai nasiha a hankali a hankali saboda wasu ba su sani ba ne saboda samun su sun samu kansu wuraren da babu waɗanda an masana duk inda jahili ya samu kai ne inda babu masani shi kenan za a yi ɓanna Eh, saboda shi bai zai taɓa gano cewa ba masani ba ne saboda bai haɗu da kishiyansa ba Eh. to shi ne su kuma waɗancan za su yi ta kallo ne malami sau da haka komai sun ka yayo za su dankara masa Eh, shi kuma zai yi ta auna da ƙwaƙwalwarsa yana bayani ba yi littafi ba to abin da yake faruwa kenan amma akwai malamai to kaga sai su gano sai su reda kansu shi su haga ai ba sa son malamai na kusanta su ire-iren waɗannan mutane kiga alaƙar su da malami to kila wani abu ne ya ɗaure musu kai ba su da mafita dole sai an zo wurin ka ko sai an kira ka a waya to shine kawai da an samu abin da aka so kuma shi kenan eh Allah ya samu dace an yi musu fatawa mai kyau ya zuwa kuma akan wata kuma su sun yarda da shi fa a to su su ma suna da laihi ta baya su sun gamsu da ita
a suna da laihi tunda an riga ai musu bayani na ilimi ai a daidai ne su bi shi ba su ji tsoron Allah eh ko su koma su tambaye shi da Allah fuka hau nan su waye eh akwai buƙatar a san su eh da wani da wani malami ne a ina sun ka faɗi wannan magana to da zaran ya kasa to su san cewa makaryaci ne daga shi kenan sai su yi watsi da shi in ya faɗa kuma duk malamin da zai faɗa dai kowa ya san shi sai dai in yau za ka ƙirƙiro abinka amma duk malamin da za ka faɗa in dai yana cikin fuka kowaye to yana na a littafi Eh. Allah ya zama da ci. Masha Allah.